أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da saduwa a haduwarmu ta mako-mako ran talata a masallacin wato EEM kenan Institute EEM na Mika Amfas da Mika Diesel da yake a wannan gari na Niamey inda muke gabatar da karatu na muqaddima ta Adwa'ul Bayan duk da yake muna tafiya ne tare da littattafai guda kusan ko bakwai ne amma sai muka tsayar saboda a samu a kare wannan muqaddima saboda muhimmancinta sannan mu dora akan inda muka tsaya ko to muna a safha ta 20 zamu tashi aiko to muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya za mu tashi wa rubbama kana fil ayatil karima ko malam ya ce wa rubbama yana yiwuwa kana fil ayatil karima ya kasance a cikin aya mai kima da daraja aqwalun kulluha haqqun sai a samu maganganu daban-daban amma dukkan su gaskiya ne wa kullu wahidin minha yashhadu lahu qur'an kowace daga cikin su sai a samu maganganun da malamai suka faɗa akwai dalilin da ke gaskatar da wannan magana malam ya ce to fa inna nadhkuruha za mu ambaci waɗannan maganganun wa nadhkuru alqur'ana ad-dalla alaiha mu ambaci alkur'anin da yake nuna haka an ce qur'ani na ana nufin ayoyin qur'ani kenan wa nazkuru ayat ayatul qur'an amma sai ce nazkuru nan ba duk qur'ani na za a ambata ba amma da yace adalla alaiha wanda yake nuna tasiki nuna maka sashen alkur'ani yake nufi mun fahimta ko min ghairi ta'arrud li tarjih ba'dha ba tare da wato mun gitta ba wajen rinjayar da wata magana akan wata magana kun san kafin a ce akwai abin da ake kira aljam'u akwai at-tarjih matuka ana iya hada maganganun malamai to ba wannan cin ayi tarjihi mun fahimci wannan ko amma idan ba za a iya hadawa ba to ne za a yi tarjihi sannan kuma ba za a yi jam'u ba ba za a yi tarjihi ba in ɗayan daga cikin nasoshi ya inganta ɗaya bai inganta ba misali waga qira'a ce mutawatira waga qira'a ce shadda babu zan cin ayi tarjihi dan wannan ba ma qira'a ce mutawatira ba ba ma qur'ani bace balle ayi tarjihi hadisi sahihi da hadisi da'ifi wancan ba ma hadisi bane balle ai jam'u ko tarjihi amma sai wannan ya inganta wannan ya inganta qira'a ce guda goma ko hadisi ne ingantacce an gane ko to in dukkan su sun inganta sai ai jam'u tsakanin aya da aya ko kuma wato in qira'a ta inganta ko kuma ai jam'u tsakanin hadisi da hadisi idan sun inganta ko ai jam'u tsakanin aya da hadisi idan sun inganta idan wato dukkan su tabbatattu ne mun fahimci wannan da kyau kira'a daga cikin kira'o'i guda goma hadisi ingantacce to ba za su cikaru da juna ba domin dukkan su daga wajen Allah suke kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa dalibin ilimi wanda ke son ya fa'idantu da tafsiri misali sai ya kalli yadda malaman tafsiri suke gabatar da tafsirin su in za ka yi bincike kan tafsiri sai ka san wanda ya yi shi aƙidarsa manhajin da ya ɗauka a wani fanni kuma ya zuba ƙoƙarinsa a nahawu ne ko a sarfu ko a balaga ko a aqida ko a fiqhu ko a tafsirul qur'ani bil qur'an ko tafsirul qur'ani bil hadith haka zaka yi kasan fannin da ko tafsirul qur'ani bil qira'at ina da kyau dalibin ilmi ya san wannan mun fahimci wannan da kyau ko yawwa kaga yanzu in ka dauki tafsiri na ibnu jarir at-tabari in kana son ka amfana da shi aya in ya kawo ne akwai sabani sai ya ce ikhtalafa ahlut ta'wil to daga nan ikhtalafa ahlut ta'wil ya baka mabudi magana nawa an kai kenan sai ka duba shin duka za a iya jam'u ko tarci shi da za ka ɗauki shi za ka samu matsala haidar 700 da ya ce ikhtalafa ahadu ta'wil misali alqira'at wani bisa shi kawo qira'at tsakanin shadda da mutawatira babu zancen tarjihi wanda mataki mutawatira ita ce za a yaki da ita amma wani lokaci ibnu jarir tabari yana da wasu ma'akhir sai ga kira'a mutawatira da mutawatira sai ce wannan ita ce kamata a zaba a bar wannan a wani wuri yana yin haka to a matsayin shi dan adam kuma ilmul qira'at a wannan lokaci shi bai san ilmul qira'at sosai ba irin yadda za a cewa duk ya tantance qira'at wani lokacin sai rinja da wata qira'a mutawatira akan wata a'a sai dai ayi aljam'u da at-tawjih bainal qira'at al-mutawatira amma ba ayin tarjihi tsakankanin su kun fahimci wannan da kyau ko yawwa akwai bayani wanda zamu kawo zuwa gaba in Allah ya ba mu rayuwa kan karshe mun zo karshen muqaddima bayani na farko bayani na littattafai da fannunukan da ya kamata ɗalibin ilimi ya yi mu'amala da su lokacin da zai gabatar da tafsiri bayani na biyu ibn rushd al-hafid a cikin muqaddima ta littafinsa wato bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya kawo bayani mai muhimmanci akan lafuzza da kalimomi sannan kuma akwai wani Muhammad Ahmad al-Buraidi ya kawo bayani akan ka'idodin tafsirul Qur'ani bil Qur'ani bi ikhtisar to su waɗannan za mu kawo su sai a ƙarshe mu nuna ga yadda za a yi a aikace hanya biyu za ka ɗauka kowace ka ɗauka kana yin tafsirin alkur'ani da kowane irin manhaji kake so insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya ba mu iko malam ya ce li'anna kulla wahidin minha sahihun domin kowanne daga cikin waɗannan maganganu ingantacce ne to kenan in duk kowace magana ingantatta ce ai wajen ci a ce a ɗauki wannan a watsar da wannan ko wal jam'u wajibun mata ma amkana duk lokacin da aka ce za a iya haɗawa to ai dole sai a yi jami'i ko ba haka ba wa misaluhu malam yace to misalin da zan baka qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin fi awwalil an'am a farkon suratul an'am wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum fa inna fihi lil ulama'i thalathatu aqwali malamai suna da magana uku anan kaga shi sarki ma in ibnu jarir tabai ce ikhtalafa ahlut ta'wil daga nan ya baka mabudi tana yiwa magana hudu ne to sai ka kalle su gaba ɗaya ba sai ka damu ba damuwar kafin asar kin ka hada magana nawa ne hudu ne ko biyar ne shin rinjaye suwa za a yi ko ko in dukkan su gaskiya ne ya za a hada su daga nan ka samu ilimi mun fahimci wannan da kyau ko tau malam yace al-awwalu na farko annal ma'ana abinda ake nufi wa huwa ilahu an gane ko ai al-ma'budu bi haqqin Allah shine wanda ake bauta ma bi haqqin da gaskiya alal istihqaqi akan cancanta ni da kawo alal istihqaqi bayan ce ana bauta mu abu da gaske kuma kama ana bauta musu zahiri gashi nan muna gari ana bauta musu amma ba akan cancanta ake bauta musu ba kenan ma'budu bi haqqin alal istihqaq an gane ko bi haqqin fis samawati ana bauta ma Allah da gaske akan cancanta fis samawati a cikin sammai wal ardi da kasai wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala abinda yake nuna wannan wa huwa Allah wa huwa alladhi fis samai ilahun wafil abdu ilah Allah shine ilahun a cikin sammai nan ba sama guda ba nan aljinsiya ce sai kai hattara in ka ce Allah shine ake bauta ma a sama daya to sauran samomin ma ma ake bauta ma nan aljinsiya ce an fahimta huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna bai ce fasawwaha ba don al-alifu lil jami'i saboda kasa akwai masu tsaurin kai ko ba haka ba as-sama wani lokaci in al-ahadiyya ce to tana nufin sama daya walaqad zayyana as-sama ad-dunya to nan ta duniya ake nufi sama guda amma nan da yace fasawahunna to nan jam'i yake nufi don yace fasawahunna bai ce fasawaha ba mun fahimci wannan Allah shine abin bauta a sama wa fil ardi ilaha cikin sammai kuma shine abin bauta fil ardi a cikin kasai don sauran kasauna da kasa guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahunna to su ko sauran kasai in kace kasa guda ake nufi nan ma al jinsiyya ce ina fata an fahimta kenan in ba an gane cewa al ahadiyya bace to ko ta zamanto jinsiyya ko ta zamanto istighraqiyya in an ce istighraqiyya umumiyya kenan kamar matsayin kullu take shine kamar yanzu in kace wafil ardi ma'ana wa fi kullil ardi dukkan kasai to istighraqin nan akwai urfi akwai umumi in an ce urfi umumin ne wanda ya shafi wani sashe ne dukkan waɗansu al'umma ake nufi ko wani abu shi ko umumi wanda yake ba urfi ba ya shafi komai da komai ina fata ana fahimta ta yanzu misali an ka ce kullu ana nufin dukkan mutanen wani gari sai zaman to umumin ya urfi domin garin wannan ba shine duk mutanen duniya ba amma an ka ce kullun nasi dukkan mutane da ya shafi dukkan mutane sai zaman to umumi ne ba urfi ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko to duk cikin qur'ani in ka tahi in ka iska harafi mai aldal alif da lamun kai maza maza ka gane cikin su wanne ne tun farkon qur'ani har karshen qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin al dinnan jinsiya ce ko istigraqiya ce ko ahadiyya ce in ka ce al akwai nau ahadiyya ce kamar akwai wani nau'i na godiya da aka yi ma Allah wanda shi kaɗai ne ake mashi amma in ka ce aljinsiya kenan kullu jinsi alhamdulillah in ka ce al'umumiya ce kenan kullu alhamdulillah duk ƙura'ani ta farkon sa ƙarshen sa akwai wannan wa yake tsaye hankalta ma wannan babu saboda in abin am ne sai a yi taksisin shi ina malan ai musan waɗannan abubuwan dalilin kuma ba a tsaya ba wato rashin sanin ƙa'idodin ilmi yana daga abin da ya cuta muna shi yasa kowa yake fatar abin da yake bukata na fata ana fata da za ka ɗauki wannan al'in ɗai za ka yi bincike kanta ma'anar da take ɗauka tsakanin waɗannan guda uku ka ɗauka tun farkon ƙur'ani har ƙarshen ƙur'ani hukunci na dubu nawa za ka yi ta da shi suna da yawa amma me yasa saboda ba hankalta maka irin ba kullu an ka to fa fa fa fa na za a iya ƙari ko hasan inda yi mun fahimci wannan to a takaice wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah na ana nufin dukkan kasai don an tana nufin ko dai ta zamanto istighraqiyya ko ta zamanto jinsiyya jinsus samawati wa jinsul ardi ko kullu samawati da ko kullu ardi amma ba ana nufin cikin sama ɗaya ba ba ta zamanto wa ahadiyya don ba cikin sama guda ake bauta ma Allah ba ba cikin ƙasa guda ake bauta ma Allah ba ban sani ko mun fahimta ba mun gane ko to anan kafin mu wuce akwai abu biyu da ya kamata in kara wa huwa Allah idan muka diba imamu qalun da imamu abu amr ibn al-ala da imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far suna karantawa wa wallahu wa wallahu duk inda huwa da hiya an gane ko fa'un ta gabace su ko wawun an gane ko to ko lamun sai su mata sukuni kaga wa wallahu ko fahwa fahwa ko fahya fahya ko wahya wahya ko lahiya lahya wa inna ad-dara al-akhirata lahya al-qawl lahya al-hayawan ba su cewa lahya al-hayawan an gane ko to kaga wanda yin ji wannan kira'a sai ce a wannan an yi banna ba banna bace ba san kira'a bane wannan na farko kenan abu na biyu akwai wata ka'ida mai muhimmanci shine cewa akwai na kira akwai ma'arifa mu yi hattara nan ba wani ka'ida ce mai muhimmanci wato ma'arifa in ta zo kuma ma'arifa ta sake zuwa bayanta to galibi yana nuna abu guda ne ja'ar rajulu wa kallamtun rajula wanda kake magana a kan shi shi an gane shi ne kuma yanzu an rajul innan shi na kira in ta maimaita galibi tana nuna abu biyu ne inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kaga al usri da ya zo da alif wallam sai zama to tsanani guda ne amma yusran da ya zamanto yusran biyu sai zamanto yusran daban-daban ne domin na kira ne ba sani ko mun fahimta ba to amma wani lokaci idan an ka kawo na kira an ka kawo ma'arifa ko ba haka ba to wannan ta'arifin yana iya zamantowa shine wancan wanda ya wuce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula shi din ne wannan manzon to kuma wani lokaci sai ya zamanto ma'arifa ta zo sannan na kira ta zo nan ma za su bambanta domin ma'arifa daban na kira daban mun fahimci wannan to amma wannan ka'ida ce fil ghalib ba wai kowane lokaci ba mun fahimci wannan domin yanzu an kawo nan inda ma'al usri sura inda ma'al musri sura ana kawo hadisi ban san ban hadisin bace ya inganta ba sai dai magana ta sayyidina Umar da yake cewa lan yaghliba wato usrun yusrayn tsanani guda ba zai rinjayi sauki biyu ba tunda an ce yusran yusran kenan na kira ce ya zama to sauki biyu amma usran tsanani guda ko ba haka nan bane eh sauki biyu inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra kenan yusr biyu ne amma al-usr da yake da alif wal lam dai ne sai ya zama to sauki biyu za su rinjayi tsanani daya mun fahimta ko mun fahimta ba to amma wannan ka'ida ta cewa in na kira ta zo wata na kira ta zo daban-daban suke ba ko ina take aiki ba a nan da ya ce wa huwa Allah wa huwa alladhi fis sama'i ilahun na kira ne ko ba na kira ba wa fil ardi ilahun na kira ne ko ba na kira ba Allah nawa akwai guda kenan kaga wannan kaida ba ta aiki anan sai kun yi hattara ai hattara karatu ba wai kawai ka zo ka wadi abin da kake so bane dalili na ake bukata kuma ingantacce kuma ma'ana ta fito a fili baro-baro a nan akwai wani littafi sunansa mafatihun tafsir na ustadu dr ahmad sa'ad al-khatib kadiba cikin inda kawo a tarif wa tankir kaga waɗannan ƙa'idodin don ka waye ma ilimi lokacin da ka tattauna da mutane mun fahimci da ke ko kenan nan waɗansu sun ɗauki cewa da an ka ce wa huwa fis samawati wa fil ardi Allah shine abin bauta kenan wa huwal ilahu fis samawati wa fil ardi shine ma'anarsa sai malai ya kafa hujja da wannan ayar da take cikin suratu zukhruf wa huwal ladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah mun fahimci wannan to malai yace athani na biyu anna qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala fis samawati wa fil ardi muta'alliqun bi qawlihi ya'lamu sirrakum wasu malamai sun ce shi fis samawati wa fil ardi yana da alaka ne da ya'lamu sirrakum wa alaihi to akan wannan ra'ayin fal ma'na abinda ake son a ce an gane ko wa huwa Allahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum fis samawati wal ard Allah shine wato ya san sirrin ku a cikin sammai da kasai wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala abinda yake nuna irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ka ce wanda ya sabkar da wannan alkur'ani shi ne wanda ya san sirrin sammai da kasai na mawal arda arta ta mutu jinsiya ce ina fata an fahimta mun fahimta as-samawati nan yazo jami'i ko ka ce ahadiyya ce ka huta ko ba haka nan bane tunda sammai guda bakwai aka sani in ka ce jinsiya ta yayi jinsu samawat in ka ce umumiyya ce istighraqiyya kullu samawat babu matsala anan saboda ta zo jami'i babu matsala mun fahimci wannan sammai guda bakwai الثالث رأينا وتؤكتنا وهو اختيار ابن جرير شين ذابين ابن جرير أن الوقفة وذائن وقفي على قوله أكم فتر الله سبحانه وتعالى في السماوات وقوله كنن ذاكتي وفي الأرض متعلق شي فتر الله سبحانه وتعالى متعلق بقوله يعلم سركم كنا الله ياسن سركم ويدل عليه قوله تعالى abin da yake nuna wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba a amintun man fi sama'i an yaksifa bi kuma al'ard shin kun amince wanda yake a sama ya kife ƙasa da ku suratul mulki ayar tasha shida wasa tara insha Allah idha hawu fil an'am da ka bayanin wannan a cikin suratul an'am kuma wannan yayi tafsirin suratul an'am kinan ka kuma can za ka ƙarin bayani kinan sai zama to abinda ake nuhi wa huwa Allahu fi samawati Allah yana jaha ta sama ba ana nufi yana cikin sammai ba dan nan fi kamar ta zo bi ma'ana zarfiyya mu fahimci wannan da kyau ba ana nufi Allah yana cikin sama ba don mi ba ihatatu zarfi bil madrufi bane don mi dan saboda Allah ya halicci sammai to sannan kursiyu na Allah ya yalwaci sammai da kasai wasi a kursiyu samawati wal ard to shi kuma kursiyu in an dauke shi an jefa a cikin mi a cikin al'arshi kamar ka ɗauki zobe ka jefa cikin mi cikin sahara kenan sai zamanto shi al'arshin da ya yalwace samai da ƙasa shi kurciyu da ya yalwace samai da ƙasa da za a jefa shi cikin al'arshi da ba komi ba ne to shi ko al'arshin saman ruwa yake kenan kaga ga kursiyu ga ruwa ga mi ga al'arshi wa kana arshuhu ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to nan da an ka ce fi ba ana nufin Allah yana ciki ba shi ko Allah ar-rahmanu ala al-arshi istawa ko ba haka nan bane to sai zaman to nan fi bi ma'ana ala ala jihati sama jiha ta sama ake rufi mun fahimta fir'auna ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli ai ala juzu'in nakhli duk da yake wasu malai sun ce fi juzu'in nakhli zai sa su ne ya bude iccen ko kuma ya sasare shi ya sa su ciki amma dai an san tsigewa saman icce ne ai ala juzu'in nakhli shi zance mafi inganci sai zama tunan ba ana nufin Allah yana sama ba ma'ana yana cikin sama don Allah ba a cewa a kamanta shi da halittun sa cikin abin ga babu wanda ya san girman Allah sai Allah subhanahu wataala iya girman sa mun fahimci wannan mun fahimci wannan yawwa kuma cewa Allah yana jiha ta sama ba wai kagar ra'ayi ne muka yi ba a Allah ne ya fada man fis sama'i yace irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama hadisi na jariya aina Allah tace fis sama shikenan mun gane wannan to daga nan sai mu tsaya kuma baki inda ilimin mu tsaya nan za mu tsaya mun fahimta amma idan aka ce Allah yana kowane wuri to kaga nan sai an nemo dalili domin wanda suka ce wa huwa Allahu fis samawati wa huwa fil ardi ko ko wa huwa ma'akum aina ma kuntum a'a wa huwa ma'akum ma'iyya kala kala ce in an ka ce ma'a ba tana nufi wato tana ɗaukar ma'anoni daban-daban al-ishtirak an ce wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke sannan yace inna Allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu tsoron Allah da waccan ma'iya da wannan ma'iya ba dai bace dan waccan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ta shafi kafiri ta shafi musulmi ma'al ladina taqaw yana tare da masu tsoron Allah wanda ma'iya ta bambanta da waccan akwai ma'iya ta ilmi da qudra ta shafi komai da komai amma ma'iya ta zati a ce zatin Allah yana tare da kowa to kenan in an ce Allah yana cikin kowa ma kenan komai ya koma Allah karshe sai a samu aqidatu al-furud na fata kun fahimta والله تعالى أعلم da haka sai a yi hattara mun gane ko to wannan shi ne abinda wato malin ya kawo amma kafin mu ci gaba da karatu akwai ishara da ya kamata in yi saboda galibi muna yin irin wannan wannan ma'ana guda uku da malin ya kawo ba su kaɗai ba ne mun gane ko ba su kaɗai ba ne akwai wata ma'ana wadda ba wannan ba shi ne da an ka ce wahuwallah Allah shi ne wato abin bauta sai waɗansu sun ka ce bai da alaƙa da abin da zai zo gaba yana da alaƙa ne da maganar da ta wuce ma'ana farkon surar alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله kenan waɗancan abubuwan da an ka faɗa na halittar sammai da kasai da halittar wato dufai da haske an gane ko wanda ya halicce ku daga wato taɓo ko laka an gane ko alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci samai da kasai wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ya halicci adh-dhulumat dufai wan nur da haske ja'ala in tayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu tana daukar ma'ana sayyara huwa wato alladhi ja'ala lakum al-ard firashan ay sayyara lakum al-ard firasha amma da anka ce wa ja'ala adh-dhulumati wan nur nan babu maf'uli na biyu to bi ma'ana khalaqa wa khalaqa adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kafirai bi rabbihim game da ubangijinsu ya adiluna suna karkacewa koko sun mallabi na kafaru bai rabihim waɗanda sun ka kafirce ma ubangijinsu ya adilun ay ya adiluna hu bil asnam suna daidaita shi da gumaka fassara guda biyu kun fahimci wannan to sai ce huwa alladhi khalaqakum min tin Allah shi ne halice ku daga tako laka kina annabi adam ake nufi dan nan ya ce bai ce huwa alladhi khalaqa adam ba amma aslakum yake nufi huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajalan Allah ya sanya wani lokaci wa ajalun musamman inda da wani lokaci na wajen sa nan ko a ce Allah ya sanya maka lokacin da zaka zo duniya ka rayu sannan ya sanya maka lokacin mutuwa ko ya sanya maka lokaci na farko da lokacin da zaka kai karshe ko kuma thumma qada ajalan ya hukunta ajali na rayuwar da zaku yi a duniya wa ajalun musamman inda da wani ajali a wajen sa wanda zai tada duniyar gaba daya thumma antum tamtarun sannan kuma kuna shakka wa huwa Allah shi in daidai Allah wanda kuke shakka a cikin al'amarinsa to fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum ko kace fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum kenan wato ya zama to muta'alliki da abin da ya gabata ban sani ko mun fahimta ba kadiba cikin wani littafi da ake kira al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam masters da aka yi a kasar saudiya a jami'an madina mun fahimci wannan tau kaga yadda waqafi yake muhimmanci yake da muhimmanci to bari mu je gaba malam yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'uka na bayani al-mazkurati wadanda an ka ambata fihi a ciki tafsirul lafzi bi lafzin an gane ko tafsirul lafzi bi lafzin ashhara minhu a fassara lafazi da wani lafazi wanda ya fi shi fitowa a fili wa awdahu shi an mafi fitowa fili inda sami' a wajen mai saurare sai ka iskin qur'ani wani lafazi ya zo to sai ka iske wani lafazin kahin fahimtar sa bisa ga wani lafazi ka qaulihi kamar yadda Allah ya ce fi hijarati qaumi lut ga duwatsun da aka yi ruwa na bala'i ga mutanen annabi lut wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil mun yi musu wato ruwan duwatsu min sijjil ko ba haka ba suratul hijr aya ta 74 a cikin suratul hud yace wa amtarna alaiha hijaratan min sijjilin mandud ko ba haka ba to mi abambanci can alaihim nan alaihim can kuma alaiha alaiha domiri ya kuma zuwa ga alkarya alaihim ya kuma ga mutanen annabi lut to ita alkarya ai ba mata azaba don kasa ba ta da taklifi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to kasa ba ta da taklifi to bisa an ce Allah ce amtarna alaiha ai amtarna ala ahliha hijaratan min sijilin manzur mun fahimci wannan to malam yace fa innahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki bayyana ya bayyana fi zariyati a cikin suratul zariyat kenan fil qissati a cikin wannan kissa bi ainiha ita karan kanta da kanta annal murad abinda ake nuhi bis sijili da sijil at-tin tabo ko tabo wa dhalika fi qawlihi ta'ala mal yace wannan kuma yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin ko ba haka ba lokacin da sun kazo annabi Ibrahim قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين wannan kuma ya maimaita maha a cikin suratul hijr irin wannan duk da yake ba akwai inda sun ka bambanta qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin shi yasa ana ramu mai hadda qur'ani kana wata sura in baka annabi ba sai ka shiga cikin wata sura yan ana qiyamul layli an samu masu ver corrector waɗanda manya manyan madubai masu kawo gani kusa sun rike qur'ani suna sahun gaba ko akwai alarmomi masu sabo harda waɗanda suka son a san sun sha kana canza wani harafi sai ka ji sun tashi da kai in baka annabi ba sai ka dabirci ba ba haka ba akwai wani alaramma da yazo yana ba da sallar qiyamul layli ana ba da kissar shi to shi kenan wasu masu rika ƙur'anin nan kasan suna rike da ƙur'ani wani lokacin ko baka yi kuskure ba sai su saka kai kuskure saboda sai ka kama kai kuskuren baka yi ba to in ba kana da har da wanda ka san kanka ba to wani lokacin sai su mai doka ba baka mai kuskuren ba wancan yana rike da ƙur'ani yana mishi gyara ashe da yayi kuskure ya dawo da shi da yayi kuskure ya dawo da shi abin nan ya ci shi ko da ya samu ya kare da ka abu dama kiyamul lilici ake sai tashi ya kashe wuta ya ce to duk wanda zai gyara shi gyara cikin kai ba shi kenan ba ka gyara a ka kakkasa tsammanin wannan limancin wasa ne wallahi ko mahaddacin ƙur'ani kake in baka sabawa da sallama sai ka dabirci an fahimta eh Allah ya taimake mu almuhimmu da ya qalu inna ursila ila qaumin mujrim linursila alaihim hijaratan min tin dan mu musu ruwa min tinin na duwatsu na tabo suratul zariyat al-aya kenan wannan sai nuna abin da ake nuna sijil at-tin to kaga kalima at-tin ta fi fitowa a fili ko ba haka nan bane fiye da kalima ta mi ta wato sijil malam yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'uka na bayani al-mafkura wadanda an ka ambata an gane ko fihi a cikin wannan an yarida lafzun wani lafazi yazo shine yarida muhtamilun yana daukar ma'anoni daban-daban kenan yana daukar li an yurada bihi azzakar tana yi wa ya zama to kamar mace ake nufi wa an namiji afwan wa an turada bihi al-unsa kuma sai ya zama to kamar mace ake nufi fa yubayyinu al-murada minhuma sai Allah ya bayyana wanne ne ake nufi namiji ne ko mace wa misaluhu misalin sa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idha wa idh qataltum nafsan lokacin da kun ka kashe wata rai suratul baqara aya ta 72 ko fadara'atun fiha malam yace fa innan nafsa kalima ta annafsu tutlaqu ala zakari wani lokacin ana nufin namiji wal unsa ana nufin mace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida annabi adamu ake nufi na ba ta an fahimci to kan wani ya labe da wannan aya ce to ai asalin duniya ma kusa akwai masu shubha wani ya fake da wannan ya ce to ai ya halatta namiji aure namiji mace ta aure mace ce mi adalli kace to Allah ce nafsin wahida ashe shi annabi adamu nafsin wahida mace ce tunda an ce wahida a'a na annafsu lafazin ne an mu'annas ba wai shi annabi adam don duk duniya mace da mace ba za su taba haihuwa ba namiji da namiji ba za su taba haihuwa ba kuma ya bani adam la yaftinannakum la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum nan iyayenku maza guda biyu to ai ba ana nufin namiji da namiji ba nan at-taghlib ne domin da annabi adamu namiji ne hawa namiji ce da ba za su haihu ba na fata an fahimta kan wani zo maka tawilin banza at-taghlib ake kiransa wa ammal gulamu fakada abawahu mu'minaini ai abuhu wa ummuhu mun fahimci wannan nafsin wahida lafazin ne na annafsu an mu'annas ba wai shi annabi adam bane an mu'annas sai ka gane alaka bainal lafzi wal ma'ana cikin qur'ani zaka iya fitar da misali dari dari wani lokacin sai ga lafazi gudana amma jama'a da yawa shike nufi umma yace tilka ummatun qad khalat kaga umma ce qad khalat ya kawo ta'un laha ma kasabat ya kawo ta'un walakum ma kasabtum sai abin da sace wala tusaluna amma kanu ya'maluna bai ce amma kana taf'alu ba saboda lafazin da ya hankalta mu ma'anar sana dukan mutane da yawa sace amma kanu ya'maluna can da ya kalli al'umma lafazi na wanda yake mu'annas sai ce tilka ummatun qad khalat bai ce qad khalau ba cikin qur'ani nawa akwai dole sai ka tashi ka san yadda ake sarrafa abin in ka tsaya wasa sai ai wasa da hankalinka baka fahimci larabcin ba da kyau baka fahimci nassin da kyau ba eh tsaurin kai daina a gare ka da taurin kai kuma za ka haɗu da waɗanda da taurin kai irinka karatu karatu bai son haka nan duk inda an ka fito sai ka zama to kana da sanin ina ne makaman karatu take ku bar ganin ɗauka wasa yanzu turawa da makera Allah suna karatun nasoshi da su kawo shuha ta kowane fanni dole in akwai ilmi wallahi ko bacci kake an ka tara ka da an kawo cewa kasar da kake tashi da ita amma in ka zauna kawai kai dai ga kawai ba ka wani bincike ba wasu ka'idodin ilimi da ka sani kai dai kana takamar kai karatu za ka gane kudanka saboda za a yi karo da waɗanda ba 'yan garin ku ba 'yan jihar ku ba 'yan ƙasa ku ba 'yan ƙabilar ku ba kuma a ce mas'ala ta ilimi aka bijiro ita kuma sai an yi bayani yanzu shi kenan ba ɗan garin ku na ba nan ba 'yan garin ku na ba ba waɗanda gajin yaren ka na ba ba waɗanda sun kai armi gidan ku na ba ko kai armi gidan su balle su ruwa ma asiri hau kowa ta shi ta hishe yasa in dai gidanku na katin kaho da karatu ko jihar ku ko garin ku ko ku cikin mutanen ka wallahi karatu bai ka karatu ba in ka ga karatu ana zancen karatu sai ya zama to ko ka bar gidanku to ana ita tattaunawa da kai amma nan garin ku sai a turha ma asiri ka shekara 30 kana banna cikin alhamdulillah mai cewa komi garin ku na to miza ai na to Allah ya kyauta malam yace wa kad ashara ta'ala Allah yayi nuni ila annaha huna zakarun wannan nafsu ta namiji ce bi tazkiri dhamiri don Allah ya kawo dhamiri na namiji al'aidi ila ilaiha wanda ya dawo zuwa ga annafsikin fi qaulihi inda Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai mun ka ce ku bugi wannan mamaci bi ba'dihha da sashenta kuma nan babu nassin da yace kaza ne an kade maganganu an ce an ɗibi wa kaza kafarta ta kaza kafarta ta kaza waɗannan duk abubuwa babu dalili a kansu kadiba cin tafsir na ibnu jarir tabari ya kama ganu cewa sashen ta an kadiba ko wannan saniya ce ta waɗansu marayi sai da aka je aka cika ta da zinariya da wane ne waɗannan abubuwa duka suna buƙatar sai an samu dalili ingantacce amma dai ka san akwai su dan ka nuna rashin rashin musu tabbata ba an gane ko saboda shi ma ilimi ne cewa akwai magana kaza akwai magana kaza amma ga wanda ta tabbata ko kuma maganganu kaza kaza ne amma ga yadda za a hada su ko kuma ga yadda za a rinjaye suwa shi ma karatu ne mai zaman kansa mun fahimci wannan to ya sace faqul nadribuhu na fatan kun fahimta to wannan shi dake na sai nuna namiji ne ya kashe ba mace ba to duk da yake malam ya kawo wannan ba wannan magana ɗaya ba waɗansu suna ganin a'a da an ka ce faqul nadribuhu kawai an hankalta ma ikhtilaful ahwal ne nan ba a iya gane namiji ne ko mace qataltum nafsan mace ce faƙul nadribuhu ai aljismul mayyit jikin nan da ya mutu yana iya yawa namiji ne yana yawa mamaci shi yasa gawa in an ka kawo ta in namiji ne mi za a ce Allahumma ghfir lahu ko to in mace ce fa Allahumma ghfir laha wannan shine a ka'ida in namiji ne ko mace to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ko namiji ne ko mace Allahumma ghfir laha zaka cewa saboda ana ce mata mi in mutum ya mutu sunan shi janaza janaza namiji janaza mace janaza duk da yake shin janaza da jinaza yaya suke wasu sun kace in an kace janaza yana nufin gawar da ta mutu jinaza ana nufin gadon da ake daukan mamaci ko ba haka nan bane wannan abin da ake daukan mamaci ka raga ake ce mishi komai eh makara ko ba haka ba to waɗansu kuma suka ce a'a in an ka ce jinaza shi ne mamacin in an ka ce janaza shi ne wannan makara ɗin wadda za a ɗaukan mamaci an fahimta sheikh ibn uthamin da ya toce tuwawu shi dai ya fi ɗauka cewa in an ka ce jinaza an gane ko jinaza shi ne gadon da za a ɗauki mamaci janaza kuma shi mamacin ya ce saboda shi mamacin shi ake ɗorawa sama kenan in ka hankalta wa fataha sai kai sama da shi to da wani wani da in yato ta buga ana zai akwai wani littafi sunansa an nihaya fi gharibil hadith ka neme shi na ibn al-athir zaka ga yana kawo duk kalima da ya cikin nassi galibi in ta zo ko hadisi ko kuma aqwalut tabi'in zaka ga ya kawo ma'anarta karatu bai yi sai da bincike wallahi an gane ko to da haka dai shi ne ibn usaymin kun ji zabin da yayi wallahu a'lam to da haka dai in ka kalli cewa janaza ce sai ka ce Allahumma ighfir laha warhamha mun fahimci wannan wasu ka ce a'a da namiji da mace duk kana iya cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu bi itibari annahu mayyitun an gane ko shine shakhsun mayyitun in an ce shakhsun mayyitun mutumin da ya mutu namiji shakhsun ne mayyitun mace shakhsun ne mayyitun mayyita mayyita ba dole bane sai ka ce Allahumma ighfir amma idan muka hankalta mu nasoshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an ka namiji Allahumma ighfir lahu yake cewa ya an ka mace ce Allahumma ighfir laha sai sun ce eh to mun ji wannan alal istihbab ne la alal wujubi taw ko ba haka nan bane to da haka a tashi zuwa karatu ala'ayyati hal dai masaloli na ilimi ina kira zuwa ga yan uwana bari jin mas'ala baka santa baka tuma ka hada mata don akwai waɗanda in ka hausu kana iya fita lahiya wani in ka haushi wallahi ka mutu in ya kama ma ruwan dalilai wallahi sai kai kwana dan ya san yadda ake tattauna a ilmance kuma yana da ka'idodi ya san dalilai shi yasa rike aya guda ko hadisi guda ka tunkare wani wallahi kare ka ta kaki bari akwai waɗanda in ka ji sun faɗi magana nemi dama ku tattauna da su su baka dalilan su ka ba su naka hakka je yadda za a yi katta yi ka tunkari mallamin da ya goge na rantsi da Allah kare ka ta kaki duka irin waɗannan abubuwan ku casu ilimi ne bai wajaba ba shi yasa waɗansu ke ma ilimi hawan kawara ina fatan ana fahimta ta eh wani da kaka gani ne wallahi bai karatu bai baka jin shi gidan radio baka jin shi gidan tele an fahimce ni amma wallahi ya goge a ilimi shi yasa majalisun nan ilimi hatsari gare su malamai kuke ganin suna bin mas'ala ta ilimi a hankali saboda zaka iske wani zai zo yayi karatu a gare ka amma in baka yi anniya ba wani fannin ya fi ka sani shi tana yi wani fannin da ya fi shi sani wani ma tana yi wa hatta da fannin da yake karatu gare ka wallahi fi ka sani shi baka sani ba shi yasa in ana ce ɗalibin ilimi bi a hankali bi a hankali ba sani ba wannan zan tuna da wata kissa da aka bani akwai wani malami sai ya zo garin kwanni karatu garinmu mutumin najeriya ne wasu na cewa mutumin kano ne wasu na cewa mutumin zariya ne da ya zo karatu ya zo sayan fata wani lokaci ana fata tana da tsada labarin da ke baku tsohon labari ne sai ya ce a kai shi gidan babban malami wanda shi ne babban malami na kwanne gaba daya sai aka kai shi gidan babban malami ya ce to ya zo sawon littattafai aka fara ana karatu da malami ana karatu da malami haka ake ja haka ake ja rannan sai an ka zo karshen wani littafi sai malam ya ce to shi da na an cin mai shi malamin da yake karantar da shi na kwanne ya ce ma wannan malamin na najeriya to ni daga nan an cin mai iyaka ta ya ce malam an cin mai iyaka kai ce eh ya ce to ka zo gida a baka karatu da kai da ɗalibanka gaba daya suka je suka zauna suka kama karatu gare shi suka kama karatu gare shi sai da aka yi shekara da shekaru yana ba su karatu da zai tashi tafiya sai ya duba cikin ɗalibansa sai ce to wannan shi ne malamin da zai iya ba ku karatu sai ya ɗaga tafi to kun ga hatsarin buɗe halaka ka ce za ka ba da karatu nan ne yake da hatsari baka san iya mutanen da za su zo karatu ba wani tana yiwuwa ko dai a wani fanni ya fi ko kuma fannin dukkan da kake karantarwa kawai tabarruki na yana zuwa ne don saboda ya samu albarkar ilimi to in ya zama to ka shiga gidan rediyo kana ta hayaniya ka shiga gidan tele kana ta hayaniya ran da an kawo ka sai a maza guda shi yasa dole ko ka koma makaranta ko ka aje ka koma dan kasuwa bas Hau. Hey. Mutai ko? malam ya ce wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'uka na bayani almazkurati wadanda anka ambata fihi an gane ko a cikin wannan littafi an yakuna Allahu khalaqa shay'an yana yiwa Allah ya halicci wani abu li hikamin muta'addida ba hukumin bane nan li hikamin domin inda hukumin da sai ce li hukumin muta'addid sai an ka ce li hikamin jam'i na al-hikma hikmomi muta'addida daban-daban fa yadhkuru ba'daha fi mawdi'in sai Allah ya faɗi sashi a wani bagire ko a wata aya fa inna nubayyinu al-baqiyata za mu bayyana sauran al-mazkurata waɗanda za a ambata fil mawadi'il ukhar waɗanda Allah ya faɗa a cikin wani wuri wanda za ku iske Qur'ani zai zo da wani bayani sai ka iske ya takaita saboda uslubin da surar ta zo da shi ba uslubi ne na fassalawa ba to amma kai yanzu qa'idatul ijmal wat tafsir sai ka koma inda Allah ya fassala wannan bayanin sai ka kawo shi ba sani ko mun fahimta ba misali surori makkiya galibi za ku ga surori ne takaitattu don ba su da alaka da hukumce hukumci shi yasa ba su faɗaɗa bayani amma surori madaniya galibi suna ɗauke da hukumce hukumci suna faɗaɗa bayani to saka iska cikin sura makkiya ko kuma cikin wata sura makkiya an kawo bayani takaice saboda uslubin da ake so ba na faɗaɗawa bane to in kana son tafsiri sai ka koma can wancan wurin ka hada don dun maganar Allah subhanahu wataala ce mun fahimci wannan da kyau yawwa daga nan zaka samu tafsirul qur'ani bil qur'an da at-tafsirul mawdu'i domin mawdu'in kamar zaka hado duk abin da ke da alaka da wannan mawdu'in tafsirul qur'ani bil qur'an kuma zaka fassara wannan aya ce da wannan aya da wannan aya da wannan aya da wannan aya sama da kamancece ne yadda a tsakanin su to in ba haka za ka yi baya za a yi kai tafsirin qur'ani bil qur'an sai dai ka fassara bakin lafazin da an gaban ka in babu wasali kuma kai ta tuma kana dawowa wa qatala daudu jaruta to babu wasali yace wa qatala wa qatala yaddi ba ya rasa shin daudu jaruta na ko daudu jaruta yace to jama'a dai an yi kisa wani ya kashe wani wa misaluhu misalin sa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fil an'am a cikin suratul an'am wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah shi ya sanya muku taurari li tahtadu biha dan ku shirya da su masu tahiya cikin sahara da jirgin ruwa sun san da wannan idan tan rikice cikin sahara da daddare ana tafiya masu kallon taurari sun sani idan tan rikice cikin jirgin ruwa da daddare sun san hanyoyin da ake bi to Allah ya sanya muku taurari li tahtadu biha dan ku shirya da su malam yace fa inna min hikami khalqin nujum yana daga cikin hikmomin halittar taurari ko tarmamu an gane ko tazyinu sama'id dunya a ƙawa ta sama ta duniya an gane ko wa rajmu shayatini a jefi shaydanu aidan kuma kama bayyana hu ta'ala kama yadda Allah ya bayyana wannan bi qaulihi da fadarsa wa laqad zayyana samaa ad-dunya mun zayyana mun kawata musu Allah kinan samaa ad-dunya sama ta duniya bi masabiha da wato fitillu na ana nufin mi wato taurari ya unta mafa'il in kaga dama ka shafe ta in kaga dama ka ambace ta mafatih kana iya cewa mafatiha jam'i ne na miftah masabih jam'i ne na misbah ko ba haka ba wa indahu mafatihul ghaib bai ce mafatihul ghaib ba in kaga dama ka shafe in kaga dama ka ambace ta amma in ta tabbata a kira'a sai ka ambace ta in ba tabbata ba kuma baka ambata a lokacin nake zance to Allah ya sai ya kawata sama ta duniya an gane ko waja'alnaha mun sanya waɗannan taurarin rujuman su zamanto abin halbi lishayatini ga shaytanu an gane ko waɗanda suke zuwa sauraren magana illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wata'ala inna zayyana samaa ad-dunya mun kawata sama ta duniya ko ba haka ba bi zinatinil kawakib da zina kawa kenan ta alkawakib taurari ina fata an fahimci ni imamu asim da imamu hamza sun karanta bizinati nilkawakibi an gane ko ko ba haka ba amma shi kuma imamu shu'ba ya karanta bizinati nilkawakib bizinati nilkawakiba sai mata fatha in tsayawa da ai duk sukuni da ai amma an ce ka karanta malaman qira'at suna da abinda ake cewa al-ikhtibar al-waqf al-ikhtibari sai su ce kai waqaf ko su ce kai wuce an gane ko don saboda su je da karantawa in ka ce bi zinati nil kawakibi masalan sai a ce da wada sun karanta da shi da asim da hamza in ka ce bi zinati nil kawakiba sai a ce wa ya karanta shu ba shi karanta bi zinati nil kawakiba ko ba haka nan bane sauran kuma sun karanta bi zinatil kawakibi sauran qurra to shi yasa in baka san wadannan kira'o'in ba ya zaka yi dukkan su dai zinat ita ce al kawakib kawakib din sune zina din in idafa an ka yi to in kuma bi zinati lil kawakib ne an yi wato idafa in kuma ba a yi idafa ba an fassara shi babu lokacin da mu jan wannan amma ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam na da doktor Salim Bazmul da kuma ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun da al-bahr al-muhit da Abu Hayyan al-Tauhidi ina fata kun fahimta kaji taujihi na i'rabi amma dai kawat taurarin su ne kawat ko ba ka bane kenan su ne kawat kawat ita ce taurarin ban sani ko mun fahimta ba anan fa sannan Allah ce wa hifdhan min kulli shaytanin marid tsaro ne ga kowane shaytan maridin mai kangararre kangararre kuma kalima ta mara da tana nufin wanda ya kangare wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulli shaytanin marid nan ba marid ba da dadu wanda yake marasin lafiya nan marid kangararre sannan mara da wani lokacin tana nufin nacewa kwarewa eh gogewa Allah ce wa min man haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum wanne ka sani shi yasa ake kiran yan tawaye al-mutamarridin ay takallafu tamarrud sun kallafa maka su sun bijire ma gwamnati na fata fahimta mutamarridin yan tawaye hau amin kan makai aran ba ai ta karatu kuma a gane makaman karatu ba wai ai ta yin ba in baka gane makaman karatu ba wanda ya gane makaman karatu sai ya kware ka sai ka shekara 50 kana karatu wanda ya gane makaman karatu shekara 10 wallahi maka fintin kau dan ya sayar da ake aza ka'ida a fitar da karatu kai sai ka je karanta safha 40 baka tashi da wani abu ba shi ko sai dauko ka'ida guda ya tabbaka ta ya kama yin karatu sai ya gaji sai ka aza kullun ta karatu na ya kai a ganewa na yi ya san inda ake tabowa abin na fata an fahimta musamman lokacin takwini lokacin da kake dalibi ka yi kokari ka zuba kokarin ka tukuru ka tattara mas'aloli kuma ka rarraba su a cikin kowane fanni fa'idodin tafsiri suna da nasu wuri da ka aje su fa'idodin hadisi suna da nasu wuri fa'idodin usulul fiqh suna da nasu wuri annahu was sarf fa'idodin su suna can cikin nasu wuri kaza kaza kaza kaza kaza shikenan amma in ka hada fa'idodi na ilmin mukka gaba ɗaya cikin abin ga kurrasa guda ka mutu ya za ka binciko su babu tartibi babu tsari haka ne ake yi ka samu manya-manyan ilmuka kuma ka san ka'idodinsu da an tashi za a karatu da ka ɗauko sai ka ji abin yana zo maka da sauki kuma lokacin takwidi kana ɗalibi kai kokari kai karatu mai yawa in girma ya kama ka ga karantarwa ga da'awa ga gayyata ga balaguro ga matsaloli irin wanda suke zuwa abubuwa na rayuwa mutuwa ko kuma a ce sai ka zo wani wuri yanzu ka samu da mai nazari ga gida yana girma da kana da mata guda karshen ta ka kara ta biyu ka yi ta uku ka yi ta hudu can jariri can jariri can jariri in yar in yar in yar in yar yanzu za ka karatu tun wallahi gida bai yawa bane ake kokari tun malaman da kuka yi sun yi wani kokari tun suna matasa suka an ce da shekara goma sha biyar ashirin sun yi kaza sun yi kaza ko da suka kai talatin sun girki to yanzu da suka ginu sai dai su dan kara in dama ta samu in ba ta samu ba akwai ka'idodin akwai karatu na fata ana fahimta ta amma kai yi sake ka kai shekara arba'in ba kai karatu ba shikenan da ka bude qur'ani sai ka ga buhun masara da buhun shinkafa sai ka ce subhanallah wallahi da yawan mutane da ba su karatu ba ba su karatun na ba wallahi suna son shi amma karatun na abin yiwa mu gaya maka mu gaskiya na fata ana fahimta ta eh ka ji sha'ir ya ce wa ayyamul hadathati faqtanimha fa inna al hadathata la tadumu kwanakin nan na kuruciya tun ana daukar nauyin ka ka ki karatu ayi maka kaza ayi maka kaza ka kiya yanzu nauyi ya zo maka kuma kana son kai karatu kaga lamari ya baci baka da mata baka da ɗaka iske tuwo ka bugi ka iske hura ka kwankwaɗi komi ana yi maka a ce ma kai karatu ka ce baba ya matsa min ana na ana nan sai ka ce kai mata ka so da an yi maka mata yanzu ka gane karatu da muhimmanci shikenan da sahi ta ce kuɗin kai da rana ta ce tuwo da daddare ta ce tuwo ana nan ta halbo ma ɗa guda ta halbo biyu uku kaga lamari ya baci in baka an da ba sai danji ah manya wallahi duk wanda bai gane ka'idodin ilimi ba ya mutu karatun shi sai ya ragu saboda nazarin ka na raguwa ne karatun ka na raguwa amma in ka san ka'idodin ilimi da an kawo mas'ala ko baka taba sanin ta ba almalakatul ilmiya sai ta taimaka maka sai ka dauki ka'ida yanzu da an ce ma akwai karatu waɗansu mutane suna mamakin wani sai shi karatu ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai a sati sai su mamakin ya ake hakan ga karatun na farko an yi nazarin littafin an aji kakka tsaya wai littahi kaza na ɗaya ka yi nazari nazarin littahi ashirin talatin kowane ka samu alama ka saka mishi zan baku misali guda ba wai dan alfahari ba da kai na nake so in baku misali akwai wani karatu da ake yi sunna tv na aljam'u bainan nusus hada nasoshi ko ba haka ba ai yan wasu na bibiye da shi ko ina ganin yanzu mun kai darasi yau na ɗari da tara ko tun da aka fara wannan karatu har bisa yau ban taɓa ɗauka waɗanda da ta fanyi nazari ba in ka gana ɗauka zan nazari kilan lokacin karatu ya yi saura da minti biyar ko ko na ga wata mas'ala can gaba in ɗan duba ta amma tun da aka fara karatu har bisa yau ban taɓa ɗauka waɗanda littafan da sunan yi nazarin su ba kun san ko me yasa tun shekaru da suka wuce na yi nazarin waɗannan littattafai sai aka nemi in sanya wani darasi a sunna tv sai ni saka to sai ni duba menene yayi saura wanda ban saka ba sai ni yi zama bai wuce kwana ɗaya ko kwana biyu duk abubuwan da ke da bukatar in sake sakawa cikin ni saka shi yasa kwana ni kai sai na gashi in swahiya ta waye sai in dauki littattafai na in ni zo kawai sai in buɗe in yi ta karatu ban taɓa yin nazari ba duk karatu da kaji ana yi cikin aljama'a su ban taɓa yi ba ba na yin nazari karatun gonfere da kuke ganin ana yi akwai ran da ƙarfe takwas da rabi nake halkawa cikin minti biyar bakwai nake haɗa karatun da za a yi akwai lokacin da ba in shekara da ina barin kamar in hada karatu kamar biyar ko bakwai ko goma yanzu da shekara za ta fara karatun da za a yi na bonfere na shekara daya tsakanin azhar da al'asar nake hada shi sai in dauki alkalami za a yi maudu'i kaza ko wani gano katakin shi sai in hihida in aji da lokaci yayi sai in dauko in dai ba wani abu ya faru wanda ya kamata a yi magana kan shi sai in aji wancan maudu'i a sai in duba da na dauko ni katakin ni diba su ni nazari shikenan thumma atawakkal ala Allah da na zo sai in ce a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir to irin wannan wayo in baka da shi cin ma za a yi saboda da ka fara da awa da karantarwa ana son ka bada karatun shi ko matsalar abinda kake bayarwa da abinda kake dauka nan ne matsala take to in kana ba da karatu fiye da abin da kai kake ɗauka kuma baka ginu ba to yanzu matsala biyu su faruwa gare ka matsala ta farko shine cewa in ka karantar da bakin littafin da ka iya ɗaya biyu uku ko ka zo da wani fanni ka ɗan karantar da shi an ka cimma iyaka to yanzu karatu ya ƙari ko ka canza unguwa ko ka canza gari shi yasa wani littafi guda na shi ka yawo in ya karantar da unguwa sai shi waccan unguwa duk shi yawo shi ƙari ilimin ya ƙari wani 'yan maudu'an da iya da ƙauye ya yi su ya yi na birni na ƙauye ya birni da su na birni ya yi ƙauye da su in ta kare an mutu karshe sai shaidan ya kusa ka koma kana ma kanka aiki saboda duk an ka faɗi magana ta ilimi kai baka karatu an gane ko baka gido a ilmance ba kuma yanzu baka iya ci gaba da karatu tun da ka zo gidan radio da gidan tele an san ka ka hau min bari an san ka an yi maka barori baka ga wajen malamai shi yasa duk magana da ka faɗa kala kana faɗa a ilmance yanzu ana can ana ta karatu yanzu an dawo ana faɗa abin da yafi karfin ka marmakon ko ka yadda ka koma makaranta ko ka bari haka Allah ya so kai ma waɗansu ka cimma ka wuce sai ka dawo kana ta ba haka nan bane kaga yanzu shi ɗan ka kai ma aiki da kanka don ka dawo kana ƙaryatar da abin da nasu yace haka nan mu yi hattara da wannan shi yasa kusan ka'idodin ilimi da kyau ba a iya ba a iya duk mutumin da ya samu ulumul ada to kullun karatun shi haihuwa da yake kuma wanda ya nazarin awa 30 wallahi cikin minti 30 kana iya karatun da ya fina shi saboda kai karatun ka da ka'ida yake tafiya shi ko karatun shi sai shi na kalu shi yasa zaka ga mutum wanda na kalu ne ya damu da shi cikin karatu sai shi dauko muhadara shi na kalu littafi uku hudu ya debo wannan sai ya hada littafi 30 wallahi sai ka ɗauki littafi guda kai nazari ka ɗauko ƙawa'idul ilmiya kai bayani kuma wallahi a gane ka ba gane shi ba saboda shi hudu ba shi kai ko karatu ko muhadara ko wa'azi wa qala yace innahu yadda al'amari shike ba sai gane wannan karatu wa qala innahu mazmun ake so mas'ala tana da magana uku ta malamai wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ga dalilan su wane ga dalilan su wane ga dalilan su wane ga wanda muka ganin yafi karfi wallahu ta'ala a'lam amma ka to wa qala fulanin kai kai minti 30 kana min naqal kana jawo min magana abinda wani ya faɗa mazmunikin ta shi mi take nufi ma huwa mazmunul kalam dole sai da haka ilimi shi yasa tura suka kware mu littafi guda in ka dauke shi yanzu cikin minti 30 ko littafi ne mai safha dubu kana iya dauka abinda a cikin shi karanta muqaddima in ka karanta ka ga tsarin littafin ko matan cikin fihras babi nawa gare shi ko wani babi nukta nawa ya kumsa shi kenan cikin safha cikin safha guda kana iya resume kai ikhtisarin littafi guda don matsalolin da an ka tattauna matsala goma ne to kowace matsala akwai nukta biyu ko uku cikinta ga zance mafi inganci an kare amma babu wannan in babu ka'idodin ilimi wallahi babu karatu ai hattara amin to mun gane wannan ko kenan nan malam ya faɗi cewa Allah zai faɗi hikima sai ya ƙara can cikin an'ami ya ce litahta dubiha dan a shirya nan cikin suratul safat yace zayyana kenan ya halicce su dan saboda su zaman tokawa an gane ko kuma masabiha don su haskaka rujuman don su zamanto masu halbi su zamanto kariya shi yasa ce wa hifzan min kulli shaytanin marid ko ba haka ba to waɗannan su ne illolin halittar mi halittar tauraru to amma anan abu biyu nake son mu ƙara abu biyu nake son mu ƙara abu na farko shine cewa da ya kawo waɗannan illolin ba shi ke nuna su kaɗai bane akwai illa musarraha akwai illa mustanbafa mai do hankalinka nan in nasi ya faɗi yana yiwa akwai wasu illolin ba a kawo su a nan ba nan misali an ka bayar akwai waɗanda da hankalinka kana iya fitar da su yanzu nan daga cikin illolin da zamu nuna waɗannan taurarin daga cikin dalilan halitta su don su nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar qul inzuru madha fi samawati wal ard duk abin da kakkalla cikin sammai da kasai nan muka akwai wanda ya halice shi Allah subhanahu wataala ka tsaya ka kalli wannan illar a a kawai yanzu ka biyo ka wuce ka ce ga illoli ba yana in an hade illa daya ba shike nuna ita kadai bace da in ba wannan ka gane ba matsala zaka samu yanzu yan qur'ani sai su ce Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira limi litarkabuha wa zinako wa yakhluqu ma la ta'lamun al khayla dawakai wal habida da jakuna litarkabuha wal bighal da alfadarai litarkabuha dan ahau kenan haramun ne a ci doki ko a ci jaki ko a ci alfadari wa zinatan kuma dan kawa ba shi kenan ba wa ya gaya maka dan waɗannan illolin guda biyu dai Allah halicce su in don ku hauni to ku dora musu kaya wa yace ku dora musu kaya shikenan amma nan shi jaki an samu nasoshi sun nuna haramun ne ko ba haka nan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah ya hana ya haramta muku al-humrul ahliya ko ba haka nan bane amma da alfadari da doki ba mu samu nasiri wanda ya hana ba bal ma an ci doki zamanin sa kuma bai hana ba wa adina fi ruhumil khayl ko wa rakhasa fi ruhumil khayl a wata riwaya kadiba cikin sahih muslim hadisin suna nan hadisi na asma da kuma hadisi na jabir bin abdullah ko ba kana bane to dan qur'ani sai ce kai kaja wai cikin hadisi Allah a ce Allah ya ce kai ku ce cikin hadisi kamar yana so ya nuna kamar akwai tadarub akwai wato warwarewar magana tsakanin qur'ani da hadisi ba haka nan bane to yanzu mu dawo mu qur'ani ba qur'ani kai da shi ba to qur'ani sai ka hada muna illa nawa ta sa Allah saukar da shi Allah ce ya saukar da alkur'ani don a yi hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah litahkuma don kai hukunci to dan wannan dai Allah saukar da Qur'ani a'a Allah ce ya saukar da Qur'ani kuma dan saboda a karanta shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila haka ne ko baka ba to kuma yace kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilayka a to wani lokaci sai ce kuma ya saukar da qur'ani don a bayyana shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim shaykhul islam ibn taymiyyah a cikin muqaddimat tafsir yace ya tubayyana ka bayyana al-alfaz wal ma'ani to ba wannan ba wala allahum ya tafakkaru kuma don a yi tunani Allah saukar da Qur'ani wani wurin ya ce ya saukar da Qur'ani don a yi tadabburin ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab wani lokaci ya ce ya saukar da Qur'ani don a yi bushara da shi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ayi bushara ayi gargadi wani lokaci ya ce ya saukar da shi don a isar da sako a tabbatar da tauhidi kuma don masu hankali su wa'astu hadha balaghun linnasi wali yunzaru bihi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid wali yadhakkara ulul albab wani lokacin kuma ce ya saukar da shi don a fitar da mutane daga cikin duffai na shirka da kafirci zuwa ga hasken imani alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid ko ba haka nan bane to illoli daban-daban daban-daban to wanga illa ne musarraha qur'ani ya faɗe su akwai mustanbata ya sabkar da shi don ya zamanto mu'jiza ba a iya ya karshe to wannan bai faɗe shi ba amma qur'ani mu'jiza ne fa'atu bi suratin mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu lan taf'alu dan ya nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ka saukar da shi wanga istinbatin ta zakai to kai dan qur'ani sai ka faɗa mana cikin su guda wacce ce an ka saukar da qur'ani saboda su in ka ce a'a dan saboda waccan da waccan da waccan da waccan sai mu ce maka to shi ma dokin nan ba wanda gare da a cikin qur'ani ba yana yiwa a ƙara wata illa daban-daban daban-daban daban litarkabuha wazina ko ba haka nan bane ba a iya kasuwanci a sai da doki ba a samun kuɗi kuma ana iya kasuwanci to ce kasuwanci shi ba haramun ba to irin irin waɗannan abubuwa in babu ilimi wasa za a yi da hankalinka za a kai ka cikin wurin da za a kada cikin matsala kuma kai kana da gaskiya amma matsalar saboda baka goge bane wajen sanin yadda za a tattauna mun fahimci wannan eh to ai bari mu bari haka mu kara gaba ko saboda lokaci ya fara musuwa ma ina ganin ko kuma wannan mas'ala din dole ina ganin sabon karatu ne za a shiga kenan bai dace mu shiga cikin shi ba illa dai abu na karshe wanda zan ce zancen alwala da suke cewa a wanke huska a wanke hannu a wanke kafafuwa shikenan a kare alwala ko ba karan bane qur'ani ya ce faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sun kace ba ce wanda qur'ani ya ce to sai a tambaye shi hanci bai ciki sai a hanci bai ciki ba a shakawa kunne ba su ciki ba su ciki ko ba karan bane suke cewa to sai a tambaye su kurkurar baki ba a kurkurar baki ba shikenan ba to sai a musu tambaya akwai huskar da za a samu ba ta da hanci akwai huskar da ba ta da baki akwai kan da bai da kunne da an cire kunne an ka cire baki an ka cire hanci to kuma ina ina kai shi ina ina ina ina zancin huska babu huska ashe don an ce wuju hakum wanke huska ashe ko da baki an ka wanke cikin huska yake shaka ma hanci kamar an wanke wani sashe ne na huska kai kuma in an shafa ma kunne wani sashe ne na kai shi yasa sun kai sabani wasu ka ce a ana iya shakawa a kurkure baki a shafa makai don duk cikin kansu ki wasu ka ce a ba a yi kaga tun da na an samu matsala don haka mu waye ma tattaunawa ta ilimi kuma mu waye ma fahimtar nasoshi ba wai kawai kullum mu zo mu bi lasira ta ta ta ta ba a yi ta ta kare wannan ba zai kai mu gaba ba ina ganin nan ya kamata ku dakata saboda lokaci ya matso kwarai da gaske abinda muka faɗa ya zama tori dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh